الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم العميد شاقيا جوات رمضان هجر معكم الله عليه السلام daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha shidda ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akram kalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان مكية وهي سبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم نعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نعم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نعم وخلق كل شيء فقتله تقديرا
alhamdulillah wannan ita ce suratul furqan ma'ana sura mai rarrabewa al-furqan kaman misali wani abu ne guda biyu a haɗe amma ɗaya mai kyau ne ɗaya mara kyau ne amma suna cutai to sai aka zo aka samu wani abu aka saƙa cikinsu ya bambance mai kyan da mara kyan to wannan abun shine furqa da haka yana daga cikin sunayen alqur'ani wa'inda Allah ya faɗa a cikin shi akwai alfurqan mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya haka nan shi wannan suna na furqan wasu guraren zaka ji ma Allah ya faɗi rana ya ce mata yawmul furqan ko kamar yadda ce cikin abin da yana magana yawmul taqal jama'a yawmul furqan yawmul taqal jama'a ko kuma zaka ji wani littafi ma Allah na cewa ya ba annabi Musa littafi a cikin ce wani furqan da kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya amma dai littafin kowanne ne shine dai alqur'ani alqur'ani daga bakara zuwa nasu yana da sunaye sunaye irin alkitab irin zalika irin azzikir irin irin wa'annan yana da suna fiye da hamsin da wani abu to yana daga cikin sunayen shi alfurqan mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to da wannan sura a jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 25 a cikin alqur'ani kuma tana da ayoyi guda tis'in da bakwai tana da kalmomi ɗari uku da tis'in da biyu daidai tana da haruffa dubu uku da ɗari bakwai da sittin da uku daidai ita ma tana fara da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda sauran surorin alƙur'ani suke fara da bismillahir rahmanir rahim sai dai suratul tauba wadda ita ba a mata bismillah saboda wasu dalilai sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira tabaraka albarkatai sun girmama alhairai sun hauhawa darajoji da girma ya tabbata ga Allah duk wannan tabarakan tana sauka ita kamar yadda aka sani malaman tafsiri kowa Allah ya hore mai gwargwadon abin da ya sani na fassara alkur'ani to akwai shugaban tafsirin alkur'ani na duniya shine Abdullahi bin Abbas wannan shi Abdullahi bin Abbas randa aka haife shi da aka kawo shi gun manzo Allah ya jinjina shi sai manzo Allah ya ce kakan sarakuna ya ce Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil manzo Allah ya ce Allah ka sanar da shi ilimin addini kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani Abdullahi dan Abbas din ne ce sanin da yayi mu alqur'ani ya ce da igiyar ɗan akuyan shi za ta ɓace ba zai tambayi kowa ba in ya duba ƙur'ani ya duba zai gane guka za aka yadda sai je ya ɗauko abu shi saboda yanda ya san alƙur'ani to amma duk da haka saboda shi alƙur'ani gagarau ne bai da gwani sai ya zama akwai wasu kalmomi guda uku a cikin alƙur'ani wanda ya ce shi biya kewaye larabci bai san su ba shi ma sai da ya je makaranta ya san su daga ciki akwai wannan tabaraka din bayan nan akwai arraqim bayan nan akwai almata yace wa'annan kalmomin larabci ne yace amma sai da ya koma wajen arabul arba'i larabawan ƙauye ya san su yace yana ta neman ya za a yi san fassara wa'annan ya za a yi san fassara yace wata ran ya je wani ƙauye kamar yadda mai ƙawul bayani ya kawo shi ibrahim ma ya kawo wannan a cikin tafsirin shi ya ce kawai sai wani mutum ya dawo gida sai yake tambayar ɗan shi yake ce mai ya na ganka a wannan hali sai yaron nan ya ce mai ja'a raqim wa akhadha mata wa tabaraka al-jabal yace ja'a raqim wa akhadha mata wa tabaraka al-jabal sai Abdullahi ya ji to ai duk waɗannan kalmomin guda uku su yake nema yau gashi kuma an tambayi ɗan ƙaramin yaro a ƙauye kawai yayi jumla da su ya wuce kuma uban ya gane abin da ake nufi shi abin da yaron yake cewa ja'a raqim a larabcin ƙauye in kaji an ce raqim ana nufin kare in kaji kuma an ce almata ana nufin tsumma kamar hankici jiƙaƙƙe almata hankici wanda ake share fuska amma ka ce ka ji an ce ka ji mafi yawan tafsiri in za a tafsiri da larabcin gari a ce inna malhatu duniya mata'u abu ne an ta'a to suna ɗaukan ma'anar shi ne da Allah yanzu a cikin suturan mutum akwai wani abu wanda yake ƙasa da hankici yawa shi za ce mata ya ce wani abu ɗan kaɗa yace to da ka ja a raƙim wa a kazal mata ya ɗauki jiƙaƙƙen hankici wata barakal jabalu kuma ya durƙusa akan dutse tabaraka ya durkusa sai ce to ashe duk girman dutse idan abu ya hau kan shi ya durkusa to ya fi dutsen sama kenan ko sai ce to tabaraka ubangijin da girman shi ya fi na kowa dan saman kowa yake an fahimci karatun ko to amma in an zo malaman tafsiri sai a ce tabaraka alhairai da albarkatai sun tabbata ga allazi nazzal furqan wanda shine nazzal furqana ya saukar da alqur'ani kamar yadda na faɗa karatun baya can da Allah yake cewa suratul anzalnaha wa faradnaha to nan kuma gashi nan da yazo sai ya ce anzalnaha yayi ma anzala alif nan kuma ya ce nazzala bambancin anzala da nazzala shi anzala ya sassaukar kamar yau ayi gobe ayi jibi ayi gata ayi amma in yace nazzala to jumlatan baki ɗaya an sauka da haka shi Allah subhanahu wataala a cikin watan Ramadan sai ya zama ya saukar da alqur'ani jumlatan ɗin shi daga bakarar shi zuwa nasi tartilan ɗin shi daga baitul izzi zuwa sama ta hudu baki ɗaya sai aka aje shi anan aje wanda aka yi mai duk da kafirai suka shir- suka yi mutum suka shirya makirci za su kori annabi sai Allah ya ce ai da mun mun shirya abin da za su faɗi kuma abin da za su faɗa mun ba su amsa a Qur'ani da sun yi mutum din sai Qur'ani ya ce ma iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin ba ana nufin yanzu bane ake karanta ayat dama an saukar da ita sama ta hudu jira kawai ake siyi a kawo wanda suka yi manzo Allah gori ko ko bai da bai da magaji sai Allah ya ce kwantar da hankalinka dama mun tare da inna a tsayna kal kautsar fa salli li rabbika wa nashana ka wal hasa ko to haka alqur'ani baki ɗaya shi abu ne jumlatan Allah ya saukar da shi sai dai kawai abin da ake jira sababin saukai ya zo a saukar da shi to sai ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya saukar da alfurqan mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakanin halal da haram mai bambancewa tsakanin musulunci da kafirci duk zai iya ɗauka baki ɗaya kuma wannan alfurqan ɗin da ya saukar sai ya saukar da shi ala abdihi akan bawan shi to ni bawan waye kai bawan waye to amma ce ya saukar da shi ala abdihi akan bawan shi to dole na sai ka koma kayo yawo cikin alqur'ani sai ka ce ah to Allah ya ce ya sauka akan bawan shi na farko wa aka saukan mu alqur'ani annabi muhammadu sai ka ji cewa kitabun anzalnahu ilayka littafi ne muka saukan maka to ashe kai din nan shine abdihi din ana nan kama abin da Allah zai fito da shi da yana kiran sunan manzo Allah bude da sai yace tabarakal ladzi nazzala alqur'ana ala muhammadin li yakuna lil alamin nazira to dan girmama sunan manzon Allah sai kawai yace ala abdihi akan bawan shi nan Allah ya kira bawan ya danganta shi da saukar da alqur'ani wani gurin kuma sai Allah ya kira bawan da danganta shi da kira mutane zuwa ga Allah sai ka jina cewa annahu lamma qama abdullahi ya da'u lokacin da bawan Allah ya tsaya yana kira wani bawan Allah ne annabi Muhammadu da aka yi babbar tafiyar nan ta Isra'i da Mi'raj da aka dawo nan ma sai ka ji Allah na cewa subhanallazi asra bi abdihi da bawan shi to kenan in kana neman fassarar wannan abdihi din sai ka koma cikin qur'ani sai ka cewa aka isra'i da shi annabi muhammadu shine abdihi wane ne ya kira mutane zuwa ga Allah shine abdihi wane ne aka so kan alqur'ani shine to nan sarki ya tabbata ga ubangijin da ya saukar da babban littafin shi akan babban bawan shi ina fata an fahimci karatun wannan girma uku ne ya haɗa a ɗaya Allah dai ba a musanta shi da kowa. Alƙur'ani ba a musanta shi da wani littafi, don me littattafan ma da Allah ya saukar baki ɗaya ɗari da wani abun nan. Dukansu Allah ya dunkule su baki ɗaya watsa su a cikin Alƙur'ani. Shi kuma Alƙur'ani Allah ya dunkule shi baki ɗaya watsa shi cikin Fatiha. ita ko fatiha Allah ya dunkule ta baki ɗaya watsa ta cikin bismillah ita ko bismillah ya dunkule ta ya watsa ta cikin digon nan na ba'ul ba san fassarar shi shin wannan dungun ne ba ko wannan digon ne ba wanne ne ciki in ka ja dungun ka yi digo digon ne ba ko dungun to nan fassarar ba'un din nan ba wanda ya san abin da ake nufi sai Allah to sai ya zama girma kuma na biyu sai ya zama a cikin halitta Allah baki ɗaya babu mai girman annabi Muhammad. To kenan Allah nan da ba kaman shi ya saukar da babban littafin da ba kaman shi zuwa ga babban bawan da ba kaman shi. Kaga duk mai hankali ya kamata ya tsaya ji wannan littafin da aka saukan mu babban bawan shi mai ya kunsa. Jawo hankalin da ake mana kenan. Kuma nan zai iya fassara mana girman manzon Allah cewa allazi allazi nazzala alqur'ana wannan wanda ya dauki nauyin saukar da littafin nan mai girma ala abdihi akan babban bawan nan nashi mai girma to wanda ya wannan aikin tabaraka ya cancanta a gaishe shi in ka kalli girman annabin ka kalli saƙon da aka bashi to wanda ya halicci wannan annabin ya tattara wannan littafin ya bashi da Allah bai kamata a girmama shi ba to surar za ta iya fassara maka girman Allah za ta iya fassara maka girman alƙur'ani za ta iya fassara maka girman annabi Muhammad to amma da ka tafi gaba kai za ka yi makanka hukunci za ka ji wai wa ake karewa maganar wa ake za ka ji mafi yawa tun nan farko maganan manzon Allah ake maganan manzon Allah ake to kenan ita suratul furqan din nan sura annabi Muhammad ce su kutum sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kuma wannan littafin da ya saukan mai li yakuna lil alamin nazira li yakuna naziran dan shi littafin ya zamo mai gargadi mai jan kunne lil alamin ga dukkan talikai baki daya kulli shay'in alimun su Allah komai na duniya yana cikin alam inda ka cira Allah al'arshi na ciki kursi na ciki mala'iku na ciki annabawa na ciki jabarutu malakutu komai da kowa yana cikin alam to sai Allah ya ce ya saukar da wannan littafin gabawan shi dan me dan littafin ya zama naziran lil alamin gargadi ga dukkan talikai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi zai aiko shi shi sai ya aiko shi kuma wa sallaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira kuma zaka samu akwai annabin da kawai kabilar sa ake aiko shi wani iya garin su wani iya yankin su wani iya wanda ya gani amma shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Allah ya tashi zai aiko shi sai ya aiko shi zuwa wajen kowa da kowa duk annabawan da suka wuce in ka cire annabi Sulaimanu ka taba jin annabin da ya kira aljanai to amma annabi Muhammadu wa ba na ba yana ce mana ya qaumana ajibu da'iyan la wa abi dole ko man lam yajib da'iyan la fa laysa bi mu'jizin fil audi wa laysa lahu min duni awliya wannan ba aljanu bane haka nan ka taba jin annabin da ya kira duwatsu in banda annabi Muhammadu ko annabi dauda da Allah ya ce wa alanna lahul hadith ko kuma ta yake cewa menene yana magana duwatsu yana cewa yana tasbihi tare da duwatsu ko to annabi dauda tasbihi suke ba kiran sa yake zuwa ga Allah ba shi ko ma'aikin Allah alaihi salam shi kuma kiran duwatsu yake zuwa ga bin Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da sayyidina Abbas sai aka nemi ruwan alwala aka rasa sai manzo Allah ya ce ma Abbas Abbas ga wani dutse can na hangaje wajen shi kai mashi sallama ka ce mai ni ne na aiko ka to shi ya matso mana ni ne na aiko ka da na aiko ka din nan na ce idan akwai ruwa a jikin shi ya ba mu za mu yi sallah dutse ba to kaga in kai ne yanzu aka ce ka je wajen jin dutse ai kai ta tunanin to ya zaka ce mai to da yake wanda yayi aiken ya isa dan aiken ya isa a aikai sai na Abbas kawai na zuwa yace aminci Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan dutse ni dan aiken annabin Allah ne wajen ka ya ce in akwai ruwa ka ba mu mai alwala kawai sai dutsen ya bude baki shi ya Abbas ya dan uwan baban annabin Allah ka je ka gaya ma annabin Allah yau da ina da ruwan da zan bashi in yi sallah da na yi ma duwatsun duniya alfahari na ba annabin Allah ruwa ya yi alwala ya ce amma tun daga ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ku an kusa kuma ahalikum nara wa kuda hannasu wani hijara alaiha mala'ikatan ya ce tun daga nan nake ta kuka duk ruwan jikina ya ƙaru kaga shi annabin mutane ne annabin aljanu ne annabin ƙasa ne annabin sama ne annabin al'arshi ne annabin kursiyi ne annabin mala'iku ne rawanai jabarutu kowa da kowa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lekul alamin nazira dan ya zama mai gargadi lil alamin ga dukkan talikai kuma kowane annabi da Allah ya aiko ya yi mai adadi ya mai yanki ya mai lokaci shi ko sai na rasulullah Allah bai mai adadi ba bai mai yanki ba bai mai iyaka ba shi yasa sai da aka bari duk masu sharar fage suka gama zuwa to aka ce kai in ka zo daga nan mun baka dama har ila yawmul qiyamah sallallahu ta'ala alaihi wasallam li yakuna lil alamin nazira domin ya zama mai gargadi ga dukkan talikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani abu wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah fashe sai da na gaya muku shi kuma babu wani abu wanda zai tsoratar da ku daga shiga wuta ya ce fashe sai da na gaya muku shi da aka duk saƙo na Allah manzo Allah ya isar da shi duk umarnin Allah na, na aikata ya isar duk tsoratarwa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da su baki da da haka sai ya zama annabi alaihi salatu wassalam ya zama mai gargadi shi yasa in kana karatun hadisi duk hadisin da kaji manzo Allah ce iyyakum wa kaza iyyakum wa kaza to sunan wannan hadisin inzaru duk hadisin da kaji annabi ya ce alaikum bi kaza alaikum bi kaza wannan sunan shi kuma tabshiri na ce ku yi kaza na ce ku yi kaza bushara ce ku kiyayi kaza ku kiyayi kaza gargadi ne manzo Allah kenan alaihi salatu wassalam kuma an ce to wane ne ubangijin da alhairan shi da albarkatun shi suka girmama sai ce allazi lahu mulku samawati wal ard shine ubangijin da yake da mulkin sammai da mulkin kasai walam yattakhiz waladan ko bai riki da ba to nan kaga can a watan ayar ta farko an dunkule saƙon manzon Allah akan abdihi ko to sai aka tambayi Allah to ubangiji wannan annabin da ka aiko ya za a yi musanka kafin mu san shi sai ce a ai ba komai ba he na musalta shi da ni ba a'a wanda saman da kuke gani da ƙasa tashi ce kun san sama da ƙasa eh to tashi ce to shi kuma wannan annabin nawa shi kuma naziran ne lil alamina yana musamman gargadi yana makasan gargadi waye girma kenan an fahimci misalin ko yana musamman gargadi wanda shi ubangijin sama da ƙasa to shi wannan annabin kuma shike musamman da Allah ya halitta wa'azi shike makasan wa'azi da haka da saman da ƙasan da annabin waye girma annabin kenan ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا kuma sani duk abin nan da Allah ya yi na saukar da alqur'ani da aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada wani ya ce Allah na da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qul in kana lir rahman walad fa ana awwalul abidi ka gaya musu ma da a ce Allah na da da to ni dai ni ne farkon wanda na fara bauta ma Allah da na san Allah na da da kamar annabi na nufin da Allah zai da to ni da na fara bauta mai da ni ya kamata in zama dan shi amma ban zama ba to lam yattakhidh walada Allah bai da da Allah bai da ɗa kullun jan kunnan mai yake kullun sai an karanta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba ma'ana wani abu da ya fita daga cikin shi ba shi ma bai fito daga cikin wani abu ba shine fassarar lam yalid wa lam yulad wani abu bai fita daga cikin shi ba bai fito daga cikin wani abu ba wannan shine fassarar sufa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunnen mu ina cewa ta kadu samawa ya tafakkarna ko menene yake cewa watan shaqqul arab wata hirar jibalu haddan an da'au ya rahman walada Allah ce saman nan tana kaman ta keke ta keke duwatsu suna kaman su fashe ƙasa tana kaman ta watsu amma saboda me an da'au ya rahman walada dan an ce Allah na da ɗa wa ma yanbaghi lir rahman an yattakhidha walada bai kamata a ce Allah na da ɗa ba in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahman abda kowa da ka sani a duniya zai zo ma Allah ne a matsayin bawa in ma bawan shi na kirki in ma bawan shi na banza Allah ya kiyaye mu haka wala yattakhidh walada Allah bai da ɗa Allah bai riki ɗa ba me hikimar da Allah bai da ɗa ha dan Allah na da ɗa watakila wata tsohuwa na iya zuwa ta faɗi gaban Allah ta ce yanzu Allah kai baka kona ƴaƴanka ba nan za ka kona sai to zan ƴaƴa ya kama Allah ko kuma a ce yana da uwa in aka ɗauko tsohuwar wani za a ƙona ce Allah yanzu ga ta ka can inuwa amma ni za ka ƙona tawa sai tausayin uwa ya ce ita ma a kyale ta to shi yasa ya girbi kowa duk tsohon ki ya girbe ki shi ya halicce ki in kin bi shi ya kai ki aljanna in kin saba mai ya kai ki wuta yanzu da Allah sai ka samu tsoho ga malamin kusa da mu ya yi ya kusa tamanin sai ka samu tsoho mai shekara ɗari da hamsin Allah ne zai rinka ce ma malam yaro yaron nan mai komin kasa ya bi ta mamaki shi wajen shi yaro ne amma mu wajen mu yaro ne to kowa kasan Allah yake ina fata an fahimta da haka Allah bai da ɗa balle ɗan wani ya saba mashi ya ɗaga mai kafa Allah bai da iyaye balle iyayen wani su saba mai ya ɗaga masa kafa kuma ana yin ɗa ne dan in ka gaza ya taimake ka da mutum ya haifi ɗa ya kai shekara saba'in to abin alfaharin shi yaga abin da yake dan shi ke ko in mai kuɗi ne yaga dan shi yayi kuɗi in mai mulki ne yaga dan shi yayi mulki in malami ne yaga dan shi ya zama malami ko kai ko barawo ya fi son in ya girma in dai bai ganin sana'ar sata zo yake a ce dan shi ya gaje shi sai kaga duk dan surkullan da yake na sata yana dan bada wa in ta ɓaci zai wannan sana'a to ga makaru na to ga maka da sai ga koho ya tsoho da ganga amma ga yaro dan karami shi ma yana buga so yake ya gaje shi to shi Allah bai bukata a gaje shi wa kunna na hanul warisin Allah ce mu ne masu gajewa baki ɗaya kowa zai ta yaban mu walam yattakhidh waladan walam yakul lahu sharikun fil mulki kuma wani abokin tarayya da ya kasance ga Allah ba a cikin mulkin shi babu wani wanda za a ce gashi sun yi tarayya da Allah a cikin mulki a'a sai dai mulkin na Allah ne ya dan san maka kana ji kana gani sai ka zo ka samu filin Allah ka tara bulo da ka fara gini yau ne zo ce baka nemi izinin sarki ba haka ne ce ai kafar shi ce to amma kafar shi ce to kuma kai a wajen ka kayar da ba kafar shi ba ce to kaga mulkin kasa ya dan san ba wani haka nan a gidanka da wani ya zo ya kutso gidan ba sallama ka ce kai malam gidana za ka shigo ba sallama me yasa za ka shigo akwai mai mai gida in ba Allah ba in ɗanka aka buga sai ka ce an bugan maka ɗa ya za ka bugan mun ɗa ba ka san ni na haife shi ba to da kai da Allah wa fi iko kai shi shi yasa Allah bai da abokin tarayya a cikin mulkin shi kuma da Allah na da abokin tarayya kamar yadda wani goyi ke cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata ai samman nan da kassan nan da akwai Allah a cikin sa ai da sun watsu Allahn sama yadda jiya ya shirya kamar yadda Allah ya shirya misali ne sai a ce Allahn sama jiya ya shirya tun karfe hudu zai yi ruwa karfe shida don akwai Allahn kasa sai ya ce ko is in kai mun za mu gamu da kai to ya za a kenan kaga dole allan ƙasa ya shirya karbe ruwan allan sama kuma wataƙila to masu bin allan ƙasa suna da buƙatar ruwa shi kuma ya hana ayi ko kuma shi nan ƙana ƙasa ya ce to zan yi gini mai tsawo ya ce to kada ya yi sama in yi sama za mu samu matsala da kai don sama ta wasu ya za a yi to amma sai ya zama da saman da ƙasan da cikin da wajen na ubangiji ne guda ɗaya wala mai takhidh walada wala mai kullahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in kuma ubangijin nan shine ya halicci kowane abu duk abin da ka gani Allah ya halicce shi faqaddarahu kuma Allah ya gwargwaje wannan halitta ya kaddara ta takadiran kaddarawa kowa ka gani ba wani wanda za ka duba hikima Allah ka ce ai wani ba haka Allah ya so ya yi shi ba amma da Allah ya kaddara hausa za ta haifar shi ya ya zama baki da can bature ne a'a da mutum da Allah ya shirya ka baka fata dan afirka ka haushe ka ba wata kaddara da za ta juya wanda kuma ya nihin bature ba wata kaddara da za ta canza inda za ka kalli wannan ka gane kudurar Allah kalli kawai gurin haihuwa kana iya kaga mutum da matar shi suna zaune lafiya lafiya su haifi 'ya'ya goma sha biyu daga na sha biyu sai rigima ta haɗa su da rigima ta haɗa haya haya sai saki sai ma Allah ya zuga shi sai ya saki uku a'a kuma Allah ya kaddara ƴaƴa sha biyar za ta haifa to shi kenan tunda an yi saki uku sai ta aure wani tana zuwa in ta aure wani sai ta haifi ɗa kuma shi matan da an haihu sai rigima sai a rabu sai ta dawo nan ta ƙara sabiyinta nan ba ka tunanin wata hikima Allah ce Allah ya kaddara wannan ƴaƴan shi sha hudu ita kuma ƴaƴanta sha biyar to ta je ta yi ɗaya ta dawo duk a gane da hikima Allah ya gwargwaje abubuwa a takaice kowa ya iyakance mai ɗingun haihuwa ne za ka haifi ƴaƴa kaza maza kaza mata kaza guda kaza za su yi shekara kaza kaza za su yi kaza duk Allah ya shirya kai abin da zai baka hikima Allah yanda ka san in kana da ƴaƴa goma a ‘ya'ya goma nan kowa ka san sunan shi ka san halin shi ka san ɗabi'a shi to duk halittar Allah baki ɗaya Allah ya san kowa dalla dalla fiye da haka mutane yanzu mutane mun kai tiriliyan nawa a duniya amma da za ka tambayi Allah ka ce wani sai ce to na Najeriya kenan na hunto na gu kaza ko to shine nema kaza nema kaza nema kaza kuma kowane mutum ɗaya lokacin da Allah ya halicce shi sai da Allah ya kawo aƙalla mala'ika ɗari hudu ya aje mashi kowa kowa nan cikinmu yana da mala'ika aƙalla ɗari hudu akwai wanda ke da mala'ika fiye da dubu saba'in tare da shi haka duk wannan duk dai abubuwa ne wanda za a gane kudurar Allah faƙaddara huta ƙadira na'am واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون na'am ولا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah subhanahu wata'ala ya ce amma duk da haka ubangijin nan wanda ya saukar da wannan cikakken littafi akan wannan babban bawa nashi wanda ya halicci sammai da kasai bai da ɗa bai da abokin tarayya kuma ya halicci kowane abu ya mai ka'ida Allah ya ce amma duk da wannan abun da ban mamaki amma wai kafirai wattakazu min dunihi aliha sai suka riƙe wasu alloli saɓanin Allah wa'incan suna da Allahn dutse wa'incan suna da Allahn icce wa'incan ruwa suke bauta muwa wa- kai wani ma zuwa zai ya je gonar shi ya ɗebo dabino ya zo ya jiƙa shi ya jiku ya daka shi ya cire ƙwayoyin wannan tuwon dabinon shi zai yi ɗan ɗan butun butumi ya dinga lallaɓa shi in ya ganin zai karye ya lantsa shi yadda kasancin gam har ya samu ya tsaya kuma sai ya koma ya rinka mai sujada yana neman agaji gun shi amma da ka mai magana cewa ai wannan shine Allah shi wani kuma kawai dutse zai je ya samu da gatar shi ya tusassaka dutsen ya fidda ido ya fidda hanci ya fidda hannu ya kaza sai ya zo ya shawa mai jini da bukatar shi ta tare sai ya rugu ya faɗi sai ya ubangiji kai kaza ya ubangiji kai kaza kuma da yake Allah wasu ne sai ai mai abu an kaddara nan zai rayu kuma tun da nan zai rayu a nan zai rayu haka zai abin shi yanda abin yake kaga ga kamar an zalunce shi a ba zalunce shi akai ba misali yanzu in kana da 'ya'ya Allah na iya 'ya'yanka wani shi bai cin tuwo halitta ko yana samu wani bai shan hura wani bai shan koko to da Allah yanzu inna 'ya'yan da Allah ya baka idan aka zo aka cika tukunya da tuwo wancan da bai cin tuwo amfanin me zai mai dole ya nemi koko ya sha ko duk wa- in yunwa za ta kashe shi me yake nema koko dai to da Allah yanzu idan ya kace to ga buhun gero na aje mai koko ka zalunce shi wancan mai tuwo kace ga buhun dawa na aje mai tuwo ka zalunce shi to idan ka ga kafiri na bautar gunki to da mun tuntuni Allah ya halicce shi ba zai iya bauta ba Allah ba gunkin zai bauta ba duk yanda za ka yi zo ya bauta ma Allah ɓata lokacin ka za ka yi ba zai bauta mashi ba haka Allah ya yi shi haka ya halicce shi haka ya shirya shi subhanahu wa ta'ala Allah ce to amma abun ban mamaki sai suka riki alloli daban-daban la yakhluquna shay'an wanda su wa'annan allolin ma ba sa iya halitta komai wa hum yakhluqun balle ma karshe su allolin su ne abubuwan halitta kai ne zaka dau masas gatarin ka kaje ka sassaka ka kingimo ka kawo gida lakal adu minni ya rasul fa inna an gane an gane ko kai ne zaka je ka sassako shi ka dauko shi ka kawo shi gida amma Allah na na gumaka da masu su gowon yana cewa in yasluhum az-zubabu shay'an la yastanqidhu minhu da ufa talib wal matlub Allah ya ce da za a zo a shafa ma gumakan jini to in kuda ya zo ya hau yana shan jini jikinsu gumakan ba su iya korar kuda Allah ya ce Allah wajen daidai da mai nema da wanda ake nema wajen shi Allah ya ce ba su iya komai wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna naf'an wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ko ba sa iya mallaka ma kansu cutarwa wala naf'an ko kuma amfanarwa gunkin nan sauro bai iya zuwa ya sauka goshin shi zai cije shi ya daga hannu ya kore sai dai ya bar sauro ya gama cizon shi ya tashi inda wuta za ta kama ba ga ɗakin yana ji yana gani sai da inda ta gama ci ya turgude ya fashi kawai bai iya komai wala naf'an ko bai iya jawo ma kanshi wani amfani bai iya jin yana bukatar wani abu ya ce ma mai gunkin nan a kawo min kaza bai iya ba ko bai ganin wani ya shigo zai cuci mai gunkin ya ce kai ya za ka cuci bawa na kaza kaza bai iya ba Allah subhanahu wataala ya ce wala yamlikuna mautan kuma su gumakan nan ba su da mallakan mutuwa ba su iya kashe kowa wala hayatan ko ba su da mallakan rayuwa ba su iya rayar da kowa wala nushuran ko ba su da mallakar tashin alkiyama kaji Allah da hikima to wanda bai iya kashewa ya za a iya rayar wanda bai iya rayarwa ya za a iya tashin kiyama to amma ubangijin da aka ce ku bauta mawa shi yana iya mallakar amfanarwa kuma yana iya mallakar kashewa yana iya mallakar rayarwa kuma tashin alkiyama a hannun shi yake wa qala allazina kafaru وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون na'am فقد جاءوا ظلما وزورا wa qalu وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا wa qala allazina kafaru sai waɗanda suka kato da suka rinka cewa in haza face wannan alqur'anin da ake karanta mana illa ibkun ibtarahu face wata kirkira ce a bakinsu ta ƙarya ibtarahu wanda wannan annabin ya kirkire ta a'udhu billah subhanallah hadha buhtanul azim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kiran Qurayshawa zuwa gabin Allah yana kira tun mutum ɗaya na musulunta biyu sai ya kai ga goma na musulunta sai ya kai ga har an samu yau musulunci na da mutum arba'in Qurayshawa dai suka fahimci ba hanyar da za su iya rushe wannan kira to ya suka zauna suka yi mitin to ga kiran nan na muhammadu na ta tafiya menene abin yi aka ce to ai abin yi shine a ɗau matakan hana shi to ai wani mataki gashi yana ta wa'azi mutane na fahimta sai suka ta dai ja in ja sai aka ce to abin da za a samu wani mai kwakwalwa wani intelligent cikinmu mai kaifin kwakwalwa wanda ya san abubuwa ya je ya zauna da Muhammadu su tattauna watakila zai iya mashi dabara da wayo sai ya daina kiran nan sai ya zo sai mu sanya shi cikin shugabannin gari duk abin da za a yi da shi shikenan dan ka ga mutum na neman ya tawaye to so yake ya samu ɗaukaka ba su san shine shugaban ɗaukakar duniya da lahira to shikenan sai suka zaɓi na darabin laharis shi na darabin laharis kamar wani mutum ne ɗan jarida haka kuma yana mu'amala da manya-manyan sarakan duniya ya ce gun ma'aikin Allah suna kallo manzo Allah na zaune cikin wata rijiya ya ce haba ma'aikin Allah mutane na ne suka turo ni wajenka sun ce wannan saɓani da rage-rage da ake samu tsakaninmu uwa ɗaya uba ɗaya ƙabila ɗaya gida ɗaya bai kamata ba ya kamata in tattauna da kai aji idan baka da kuɗi ne za mu ɗiba cikin kuɗin mu kai ma mu mai da kai miloniya da gaiwa a wuce gurin in kuma rashin mata ne ya same ka to Abu Jahal yayi alƙawari akwai ƴaƴan shi Jamilai kyawawa duk makka sarakai ke neman su ya hana za a baka su duka in mulki kake so ka zo za mu baka kai ne shugaban mu daga yau in ko baka da lafiya ne hauka ce ta same ka to ka gaya mana me maka magani a to ai nan ba ba ba uzbillahi kamata kai ba da Allah mai hankali ya taɓa zuwa ya tambayi mahaukaci ya ce in bai da hankali ya gaya mai an yi da karatun yawwa to shi kenan sai manzo Allah ya haba da gaba ai abun ba haka bane zauna bar in karanta maka abubuwan da Allah ya aiko ni sai ka fito wata fustilat yana tai yana tai yana tai har ya kai wa na aradu fa qul azatukum sa'iqatan mithl sa'iqatan adin wa samud sai mazo ya kama baki annabi sai dakata bakin nan naka mai albarka fa in yana ambatan musiba fa sauka take dakata haka nan to daman tun ana karatu na darda tsaye yake shi ga dan aiki da yaji qur'ani ya motsa shi sai ya ruku da yaji qur'ani ya ƙara takura shi sai ya zauna yanda ka san muridi na yi gaban shehin shi to tun daga can su yan hangi ana ya ya shawo kan shi aka ce kai ai ta baci wanda ke wanda muna tunanin Muhammadu zai duka ga can ya duka ya mai zaman ladabi. Sai manzo Allah ce ka je ka gaya mutanen ka ni ka ji abin da ke gabana. Kenan na dawo ya taho ba gwiwa. To ya akai daman shi Abu Jahal la'anatullah yana ganin shi yace to Muhammadu ya tsira ta wannan kawai yayi gida. Na dawo ya akai yace to kun san dai ina da wayo ina da basira kuma na san abubuwa yace to qur'anin nan Muhammadu ba bokan shi bane da muka ce kirkirar shi ba kirkirar shi ba ko ba waka ba ce ko ba sihiri bane kuma da hankalin shi ba hauka yake ba ya ka ce a shi kenan aya aya aya ba ya ba shi cin hanci ai Muhammadu ya baka cin hanci ai an gama yace yanzu kaman ni za a ce ya ba cin hanci kaman ni ya duba ya duba ya rasa yadda zai ce to shikenan tunda dai kun matsa kuna son ku zuban min da mutunci na yadda sihiri ne amma sihirin zaɓaɓɓen sihiri ne ba a taɓa sihiri irin shi ba na ji sihirin ne to amma ni dai da zan ba ku shawara da kun ji ga Muhammadin nan dan uwan mu ne garin mu daya abin da ya kamata mu kyale shi ya hidimar shi idan abin nan da yake ba daidai ba ne zai je ya tsokani wasu 'yan garin su kashe shi sai mu huta in kuma abin nan da yake daidai ne ai baki za zo su cika garinmu in ya samu ɗaukaka mu muka samu sai wannan ya tashi yana shi a ai ya gama da shi aka bashi shi kaɗai to shi kenan ce ina abuja aka ce ai ya tafi gida eh sai ya bi abuja gida yana zo ya kwankwasa koma ya ce to da me ka zo mu abinda ka bi Muhammadu shi kenan an samu matsala ya ce haba Abu Jahal kaman ni wayayye a ce in bi Muhammadu kaman kaman shi kai kaman shi a ce Abu Jahal ya ce to ka tabbatar ni ba zan maka magana ba ba zan wata mu'amala da kai ba sai an jima da la'asar mun hito muna zaune ka je inda Muhammadu ke zama ka yi kakin majina ka tofa mai a fuska yace to in kai haka za mu yarda da kai yace in haka za a yarda yace shikenan da la'asar kai aka yo gariya shi ko manzo Allah ya zo gindin Ka'aba inda yake zama yana zaune kawai sai na zama bin hawa sai ta kuma sai na ku ya Rasulullah ga na dara nan ya dawo ce yanzu ba alhayar ya kawo shi ba sai ce amma wa zaka jibril wa ra'i yace ga mala'ika ta gobe da nan bayana da Allah na kishi gidan nazar ya taho ya taho yana tahowa manzo Allah na shiga su yana jahowa manzo Allah ba ba manzo Allah bane duhu ai wa min shiddatil zuhuri hafa'u dike ai yana matso ma in kana matse ma haske kana matsewa hasken me yake zaman maka duhu yanzu in ka dauko cila kana haska ta kana haska mutum a ido daga nesa yana ganin ka in ka kore mai zai ganka to ai irin haka ne ya zo ya wega to kawai sai ya ga raƙumi ya buɗe baki ya nuho shi sai ki ba da gudu ya ce wallahi abuja da wani raƙumi ne wanda ban taɓa ganin irin shi ba ya ce wallahi da na toba miyan ne ya ce wallahi haɗiye na zai shi ne shi ma abuja ne ce mai irin raƙumin da na taɓa gani ne na biya ba shi kawai shi ma akwai wani mutumi ba irashi mai hamsu yana ce wakta zahun nabi dainal irashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai Abu Jahl sai ya ci bashin wani mutum ya ki biya da yake mai taurin bashi mutane saboda haɗa fitina an san ba a shiri da abu jihar da sayyidina rasulullah kawai sai wani mutum ya ce kai malam kana son ya biya ka kudin ka eh to duk garin nan bai jin magana kowa sai muhammad shi kadai zai mai magana ya biya ka bashin ka kaga mutane ai suna da wannan hada hitinan ya aka ce yi maza ga yi can ka je ka gaya mai yana zuwa ya tambaye shi muhammadu ni bako ne ka ji yanda muke da abuja kuma mutanen garin nan sun gaya mun kai mutumin kirki ne kai kadai yake tsoro in ya ce ka biya ba in ka ce ya biya bashin nan zai biya na haɗa ka da girman lata da uzza ka sa ya biya da bashin nan sai manzo Allah ya ce aka haɗa ni da girman ubangiji na ne ce na haɗa ka da shi manzo Allah ya ce mu tafi aka da gidan Abuja Makka ta kwashi ɗan kallo ai dole manzo Allah na zuwa ya buga gidan Abu Jahal gan gan gan Abu Jahal na bude kofa ya ga manzo Allah kawai yanda ka san mara gaskiya ya ga mai hukunta shi kawai sai ya durkusa ya aka yi Muhammad lafiya yace wannan mutumin bai bin ka bashi shi yana bina nawa ne kaza shiga ka dauko mai kudin shi yace to yi maza maza ya shiga ya zo ya bashi kudi yace lissafa ya lissafa sun kai eh kulle gidanka ya kulle kai kuma ya tafiyar ka manzo Allah ya dawo ya zama shi sai can ba an jima ta shi da shi ma da al'azar dai abuja ne ya fito yana zuwa inda ya saba zama sai iske kawai wani ya harɗe gun to ya haka aka ce ai ka ba mu kunya yanzu ka rasa wanda zai sa ka biya bashi garin nan mutumin nan ya bi ka ya ji ka a sai muhammadu wanda kake cewa za ka yi makaza ashe kar ya kai ashe kai mace ne ma sai wallahi ku da ka shafi ya ce wallahi wani rakumi na gani a bayan shi a sama ko ƙasa bai taka ce wallahi shi na gani ce wallahi da na ki biyan kuɗin nan to la shi ne to irin wannan rakumin da shi ma na dare ya gani to ya ka shi na daga bin hamas dinna tunda mutum ne wanda yana zuwa garuruka haka duk in duk garin da ya je sai ya kokari ya samo takardu kaman jarida haka labarin garin in ya dawo sai ya zo ya tara mutane ya hau kan dutsen jabal bin abi qubaisin ya rinka gaya ma mutane kaman dai wani dan jarida ya zo yana bada labarin to shine Allah subhanahu wataala ne yake ce mana wa qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafi wata suka ce in haza face wannan alqur'anin da ake karanta muku illa ifkul ibtara face wata kirkira ce ta ƙarya wadda annabi ya kirkira in ji su wa anahu alaihi qaumun akharu kuma wasu mutane suka taimaka mashi nan waɗannan mutanen an ce akwai wani abu ko abu fakihiya yake da wani jabar da wani adda wa'annan asalin su yahudawa ne kuma sun yi karatun attaura amma sai Allah ya taimake su suka zo suka musulunci tun da wuri to saboda sun san attaura manzo Allah har zuwa yake gidajen su hira in ya je su karanto ayoyin alqur'ani shi kuma ya karanta ayoyin alqur'ani sai a ji kawai bambancin wannan an saukar da shi ne da wani yare wannan an saukar da shi ne da wani yare to da haka su kuma ƙurayshawa da jahilcinsu da suka ga manzo Allah na zai suka ce wai yana zuwa yo karatu wajen su ya zo ya rinka gaya wa mutane wanda bai yi karatu ba bai koyi karatu ba tun da aka haifai sai bayan shekara arba'in karatu mai zai iya yanzu kamar irina ne ka ce ba a taɓa kai ni makaranta ba yanzu shekara ta arba'in da wani abu sai ka ce yanzu a kai ni makaranta allo da Allah karatun zai yiwu to sun manta wannan sai wai yanzu ne ai da bai karatu ba yanzu yake zuwa wajen wa'annan mutanen guda uku suna taimakon shi suna koya mai wannan kirkirar shi kuma sai ya zo ya faɗe ta shine wa ana wa alai qauman akbar faqad ja'u zulman Allah ya ce hakika sun zo da zalunci wa zuran da kuma kiran ƙarya da suka ce annabi na koyan karatu wajen wani manzo Allah bai taɓa koyan karatu gun kowa ba wa innaka latilqal qur'ana min ladin hakimin alim karatun shi malamin shi Allah bai da malamin da ya wuce Allah Allah ke koyar da shi mala'ika jibrilu ma a malamai suna da safani suna cewa wai mala'ika jibrilu wai shi ya karantar da annabi akwai wannan cikin sufayen nan sunan shi ya shige mun sufin nan ummi makaho sunan shi ya shige a cikin littafin shi yake cewa duk matakin da ake so a kai na ilimi abu muham abu hamidin al-ghazali ya kai shi yace dan shi hujjatul islam ne yace amma wajen matsayin manzo Allah ya sauka kafa yace ne mamakin da ya rubuta a littafin shi yace mala'ika jibril ya karantar da annabi yace to ai wanda shi hasken jibrilin ma fa daga annabi aka yi shi ya ce wace rana ce ɗa zai girmi uban shi da mala'ika jibril ya zo in ya zo yana karanta wa manzo Allah alqur'ani duk ayat da ya karanta sai annabi ya faɗa duk ayat da ya karanta kamar dai malami da almajiri to ka san Allah da kishi sai Allah ya ce ya rasulullah daga yau la tuharrik lisanaka lita'jala kada ka ƙara motsa harshenka don kai gaugawa biyawa bihi da alƙur'ani inna alaina ko qur'ana Allah ya ce a ai tattara shi gare ka da karanta shi a wajen mu yake mu ne malamin ka mu ne zamu tattara ma shi a sharjin ka fa iza qara'nahu Allah ya ce to idan muka karanta shi fattabi qur'ana to kabi karanta ai fa iza qara'na fattabi qur'ana kabi karanta shi thumma inna alaina Allah ya ce to karin bayanin ma wajen mu yake inda za gane manzo Allah ba almajirin Jibrilu bane lokacin da aka saukar da suratu Maryam an ce ita ce kusan sura ta farko wacce aka fara saukarwa ne kal harfa yankakku huruful munqati'a kawai sai Allah ya ce ma Jibril ga sako zuwa ga masoyina kaf ha ya ain sad guda biyar je ka gaya mushi sai ta ya ubangiji ai zai iya neman karin bayani kai tambayan ban sani bai ce ai ya sani ya sani malaika jibril na zuwa gun manzo Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim kaf sai ce na sani ha ya ce na sani kaf ha ya ya ce na sani ayin na sani sad ya ce na sani Jibril ya mamake shi wai ya Rasulullah wai tsakaninka da Ubangijin nan menene tsakanin? Yace tun kafin in zo in gaya maka yace ka sani kuma gashi kace ka sani. Da Allah wannan ne malami? Da haka manzo Allah bai da malami, Allah ne kadai malami shi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kajawu azma'a wa qalu asatirul awwalin Allah ya ce tuhuma ta biyu can ta farko sun ce ibkun ibtarahu ko tuhuma farko kenan ta biyu kuma sun ce asadirul awwali naftatabaha a'a labarai ne daga cikin takaddun mutanen farko yake ko yake kwaikwayon rubuta su yan sun karaita kansu can da sun ce kirkiraye suka karaita suka ce wasu mutane ne suke koya mai suka kare da kansu kuma na uku suka ce a'a ta tsinniyoyi ne da labaran mutanen farko yake gani a takarda ya rubuta sai qur'ani ce to kun manta shi ummi ne annabiyul ummi ne wanda shi bai yin rubutu bai yin karatu saboda tsaba ilimin manzo Allah in ka rubuta wau shi ilimin shi ba nan layin bane in ka rubuta wau ba zai ce ma wannan wau bane in ka rubuta mimun ba idan za ka rubuta sunan shi ba zai ce wannan sunana bane amma kuma duk ilimin duniya da lahira daga wajen shi aka samu to yanzu kuma an ce a'a an tashi daga magana kirkira ce an tashi magana wasu suka koya mai a an ce wai yanzu kuma a rubutun takaddun mutanen farko ne yake zuwa ya rubuta ya haddace ya zo ya rinka gaya mana wai ya tumla alaihi shine ake mai shubtar su ana gaya mai su bukuratan wa asila safe da maraici ba hujja kenan mutum ya magana ka ce ƙarya kai ya ce ni ke ƙarya ya ce a ai ƙirƙira kai sai ce ni ke ƙirƙira sai ka ce ai wane ya gaya maka sai ni wa ni wane ya gaya ma sai ce ai ta tsin ne farko ne ka rubuta da Allah da wanda ake tuma da wanda ke tuma waye mutumin banza ya tuma ka faɗi wannan an ce kaza ka ce kaza an ce fa ya fi lalai bukuratan wa asila su ne ake yi mai imla'in su shubtan su ana karanta mai sadiya da marinci kul anzalahu قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض na'am إنه كان غفورا رحيما na'am وقالوا أس- وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا Allah subhanahu wata'ala ya ce to duk abin da kafirai kuka faɗa game da ma'aikin Allah cewa kirkiraye ƙarya ce ta tsinnoyin farko ne Allah ya ce ba haka bane qul ka gaya musu ya rasulullah anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi wanda ya san asiri a cikin sama da ƙasa shine ya saukar da alqur'ani shine Allah innahu kana gafuran hakika ubangijin nan ya kasance mai yawan gafara ne ga bayan shi rahiman ko mai jin kan bayan shi to nan da Allah ya ce anzalahu allazi alamu sirra wanda ya san asiri shi ya saukar da shi kenan alqur'ani asiri ne na Allah ya ɗauka ya sanar da manzo Allah wannan asirin wannan asirin da ya sanar da manzo Allah sai ya zama malaman al'umma sun anshi wannan asirin shi yasa kake jin manzo Allah na cewa al-ulama warasatul anbiya sun gaji asirin ne akwai ma hadisi nake cewa warasul ilma ko man akazahu akaza bi hazzu washir yace sun gaji ilimi gun annabawa duk wanda ya rike ilimi yayi riko da kaso mai girma to sai ya zama alƙur'anin nan wanda ya san asirin sama da ƙasa shi kuma alƙur'ani asiri ne na Allah ya ɗauko shi ya bada shi asiri ga manzo Allah shi kuma manzo Allah ya bada amana wannan asirin ga malaman al'ummar shi shi yasa manzo Allah ke cewa malamai mahaddatan alƙur'ani su ne ke rike da tutar Allah a duniya wanda ya la'anci malamai mahaddatan alƙur'ani to la'ana Allah ta tabbata a gare shi da haka kenan alqur'ani asiri ne manzo Allah ya ce shi alqur'ani igiya ce guda biyu ɗaya tana a hannun Allah ɗaya tana a hannun bawa in ka rike amana Allah da kyau ya tabbatar maka da amana in ka sake ta kuma ya janye ta ya kai mu wani ita da haka ma'abota alqur'ani su rike alqur'ani da kyau suna rike da asirin manzon Allah suna rike da asirin Allah duk wanda ya rike wannan asirin to zai samu girma da ɗaukaka da daraja a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa duk mutumin da Allah ya ba alqur'ani kuma sai yake ganin Allah ya yi ma wani mutum wata baiwa wadda bai mai ba annabi ya ce wannan mutumi ya kaskantar da mai girma ya daukakar da kaskantacci in Allah ya baka qur'ani ya gama maka kyauta ba abin da kake nema illa wanda ka gode mishi innahu kana ghafurur rahima wa qalu duk da aka dai kafiran ba su hakura ba sai suka ce mali hazar rasul wai me ya samu wannan annabi ne dan ya ce shi annabi ne wai su tunaninsu a hankalinsu su suna kallon duk wanda aka ce ɗan saƙon Allah ne to ya kamata ya zama mala'ika dan su suna kallon mala'ika kaman shi ne na kusa da Allah ba san wala karka ramna bani adama ba dan an tabbatar da cewa idan dan adam ya zama mutumin kirki ya bi mala'ika in dan adam ya bi Allah ya kiya iyakokin Allah irin manya manyan waliyan Allah nan wallahi duk sun bi mala'ika ha to ai misali yanzu da Allah ya aka zo aka tara mutane aka tara duk mutanen garin nan maza aka tara duk mazan garin nan yara da manya sai aka ce doka an aiko an ce a gaya muku duk wanda aka kama yana zina za a kashe shi da Allah ne ruwan ƙananan yara da wannan dokar sun san ma abin da ake ni wani ma dai zai tuna shi na ji an ce za a kashe ni ban san abin da ake ba saboda ba layin shi bane to su mala'iku tunda Allah ya halicce su ba su ci ba su sha ba sa bacci ba sa numfashi ba su da sha'awa ba su sha'awa komai in za ka kawo mala'ika guda ɗaya ka tara mai matan duniya baki ɗaya to da matan da mazan duk ɗaya ne guri aka mala'ika yi to kai kuma ɗan adam sai Allah subhanahu wata'ala yi ka zaka ci abinci zaka sha abin sha zaka yi bacci zaka yi sha'awa sai aka ɗauko abincin nan sai aka ce ma to abincin nan ga na halal ga na haram abin shan nan ga na halal ga na haram in zaka yi bacci ga baccin halal ga baccin haram ga mata guda biyu wannan ta halal wannan ta haram wancan ko shi duk ba ruwan shi da su kai din nan da aka sa mu sha'awa sai ya zama an je an daga tutar ka an ce baka taba cin abincin haramun ba baka taba shan ruwa na haramun ba baka taba yin baccin haramun ba baka taba kwanciya da mata ta haram ba sai aka kawo mala'ika wanda shi ba ruwan su da shi da Allah cikin ko ya kamata a balan bai yabo saboda shi an ce ga ku an ba shi dama amma ya kiyaye to shi yasa ɗan adam idan ya bi Allah ya kiyaye iyakokin Allah ya zaman Allah in dai ka cire mala'ikun nan hudu Jibril Mika'il Israfil Azra'il ba mala'ikan da ya kai darajar shi to su a jahilcin kafirai sai suke ganin aiwai ya kamata a ce in Allah zai aiko dan aike to ya zama mala'ika ne ba su san akwai matsala ba Allah ya ce yau mai ronar mala'ikata la bushira yau ma izin limujirimin wa yaquluna hijran majura Allah ya ce ai duk da aka ga mala'iku ai ba magana bushara yanzu kamar mu ne nan sai a ce an bude makarantar dare nan gon amma ran da zaka yi zuwan farko ya ka iska soja ne malamin da bulala da bulala da bindiga ka gare da Allah karatun za a yi na natsuwa saboda ai ba irin ka bane to sai aka kawo mala'ika aka ce shine annabi da shi za ku kwanta da shi za ku tashi da shi za ku je jihadi da shi za ku kaza to ya za a yi a sai Allah ya kawo mutum irin ku amma kun daraja duk duniya ba kaman shi shi Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu kuma ya suka ce ma li hadha rasul ya akulu ta'am wai me yasa wannan annabi ke cin abinci me yasa wannan annabi ke cin abinci ai ya kamata ya zama mala'ika bai cin abinci wayam shi fil aswaq kuma gashi me yasa yake tafiya a cikin kasuwanni Allah subhanahu wata'ala ya ce laula unzila ilaihi malakun sai suke cewa wai me ya hana a saukan mai da mala'ika fa yakuna ma'ahu nazira shi ma mala'ika ya zama mai gargadi ne tare da shi ai in mala'ika ya shigo shi bai gargadi shi da mala'ika ya shigo irin da soja ce duk inda kaga soja ya sauka irin da da to ba zai ba da kashi ne kawai ai haka soja yake da ko da kaga soja da mun bugu zai kai ko kisa to in mala'ika ya sauko haka yake ba ga wanda za a yi yakin badar ba da kafirai suka zo suka taru kafiri dubu ne makani sai Allah ya ce jibrilu sau mala'iku dubu ka sauka da su Mika'il ɗau dubu, Isra'il ɗau dubu, Azra'il ɗau dubu, ku je ku taimaki masoyina. To abin da zai baka mamaki da suka zo ma sai da annabi ya tara zo ya masu lasha ce to muna in za a yi yaƙi takobi ake ɗauka. Kuma nan za ku tsara ko nan ko nan. sai da su ba san inda za a tsara ba su abin da suka sani kawai su zo su yi tsawa duk a mutu abin da mala'iku suka sani kenan su yi tsawa kawai duk a mutu ko su ɗauki garin su yi sama da shi su kiɗe to kada ana yaƙin su kinkimu kowa sai Allah ya ce to gaya musu ba zai rubu fauka a raƙi wadda muminu kulla banani Allah ya ce a sari saman wuya ko kuma a sari gaba sai da aka koya musu yaƙi to in aka aiko irin wannan da Allah yan kuka ce ba ku imani da ya duka ya su faci garan haka za a samu matsala to su ba su gano haka ba ba su gano haka ba to shi yasa sun ke ganin wai bai kamata a ce an aiko annabi ba amma ya zama cewa ba mala'ika ba awil ka'ilai kanzu أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها na'am وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا unzur انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah subhanahu wata'ala ya ce ko kuma wai su ne ke ba kamar suna ba Allah shawara suka ce to awil ka'ilai kanzu ko kuma a jeho mashi wata taska mana watakila talauci ne ya damai a jeho mai wata taska Allah ya kawo wata taska ta arziki daga sama ya samu kuɗi aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma ya zama yana da wata gona wacce yake cin abinci daga cikin ta ba sai ya shiga kasuwa ba ka zama manzo Allah kafin annabta yayi kwadago an bashi ya ci abinci yayi kiwo an ba to su irin wannan suke kallo wa qala zalimun shine ko ya kullu mina wa qala zalimun sai azzalimai suka ce in tattabi'una kai ba ho kowa kuke bi ba illa rajulan masahura sai dai wani mutum wanda aka yi masa sihiri kawai ya samu matsalar kwakwalwa ne sihiri aka yi mai shi yasa kuke faɗin wannan to nan sun kawo wasu abubuwan duniya lokacin da suka zo da wa'annan abubuwa ka san Allah na kishin annabi Muhammadu sai Jibril ya je gun manzo Allah ya Rasulullah mun ji abubuwan da mutanen nan suka faɗa cewa me yasa kake cin abinci kana tafiya a kasuwanni ko me ya hana a saukan ma da wata taska ko ya zama kana da wata gona da kake ci daga cikinta to ubangiji ya aiko ni ne in tattauna da kai zai baka baki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta magana da shi da mala'ika Jibril kawai sai ga tabarakan lazi in sha a ja'ala khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ka fasura wanda za a karanta yau sai ga mala'ika aljanna da fita ya zo da wannan ayar yana zuwa sai Jibril ya ce alhamdulillah ya rasulullah ka gode ma Allah yau ga mala'ikan da ke tsaron aljanna ya baro aljanna ya taho gurin annabi Muhammad gashi ya zo mala'ika Radwani ya sallama manzo Allah ya amsa ya ce ya Rasulullah Allah ne ya aiko ni gurinka ya ji abin da mutanenka suka faɗa kuma ya ce ga makullin arzikin duniya na zo da shi a cikin wata tasa daga aljanna idan kana so in buɗe maka duk duwatsun nan na kewayen makka su zama zinari da azurfa ka ɗiba ka kashe ka ba wanda kake so ya kashe alaihi salatu wassalam sai ce to bari in yi shawara da mala'ika jibril Allah in kai ne ya ai ko in naka baka shawara da ita sai mala'iki manzo Allah ya kalli jibril ya ce to ya sai jibril ya ce tawadu ya rasulullah ya rasulullah ka zama mai tawadu Allah na yabanka da tawadu sai ya ce rizwani ko ma ka gaya ma Allah alfaqaru ahabba ilayya min hada talauci ya fi min wannan ka goma ka gaya ma Allah talauci ya fi min wannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dakin sayyidina Aisha sai ya kwanta ya cire mayafin shi sai ta ga manzo Allah ya kulla wasu duwatsu ya dora a kan cikin shi dan ya dan ji nauyi nauyi sai sai na aisha garin a shafa cikin manzo Allah tana kuka tana ya rasulullah jiyan da yunwa ta kama ka ya rasulullah da fa za ka nemi ubangijinka ya rinka ciyar da kai da ya ciyar da kai da za ka roƙi ubangijinka ya maida maka duwatsun nan na maka zinari da azurfa rasulullah da ya maida maka tana kuka tana fara sai ma'aikin Allah ya ce haba Aisha kwantar da hankalinki ya ce abin da ya sa kika gana yadda da wannan rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mun umarni da in yi koyi da annabawan da ke gabana ban san aje ranar tashin alkiyama su zo da gwaninta su in rasa zuwa da gwaninta ta shi annabi nuhu ya yi shekaru yana kiran mutanen shi zuwa ga Allah amma in ya kira su sai sun mai duka ya fita hayyacin shi su ɗauke su kai shi wajen gari siyarta sai sanyin asubahi zai tada shi amma da ya farka sai ya zo ya ci gaba da kiransa zuwa ga Allah wannan ita ce gwaninta shi annabi Musa yayi hakuri da cutarwar Fir'auna iri iri yayi hakuri da cutarwar Yahudawa iri iri ita ce gwaninta shi annabi Isa yayi hakuri da cutarwar mutanen shi iri iri annabi ibrahim yi haƙuri da cutar wannan maro ya ce to ni kuma in ban haƙuri da yunwa ba da cutarwa zan yi haƙuri shi ya sa na roƙi allah ya raya ni muskini ya kashe ni muskini ranar kiyama ma ya tada ni cikin taron muskinai ya ce yau in ci abinci in gode ma allah in kwana biyu ina jin yunwa don in kaskantar da kaina zuwa ga Allah shi za ka ji imamul busari na cewa zalamtu sunnata man ahayar zalama ila anishtakat qadamahu dhurra min warani wa rawadat bil jibali shumma min zahabi an nafsihi fa araha ayyuma shaman busari ya ce shikenan dai ni zalamtu sunnata na ban dai hanyar man ahayar zalama wanda ya raya duhun dare da ibada anistakat kadamahu dawra har sai da kawawan shi suka rinka koken rashin lafiya min wara min kubba dan in yana sallah ya kafa shi ta kumbura yace wannan ma'aikin warawa da dul jibali shum duwatsu madaukaka sun neme shi min zahabi na zinari faraha amma sai masa kallon hadarin kashi sai masa kallo da ido ɗaya kawai ku ne ba ta ku nake bai kama hidimar shi wata rana ma'aikin Allah yana sallah a farfajiyar Ka'aba cikin dare kawai sai ya ga dutsen Uhud ya taho ai ya ga dutsen duwatsun maka baki ɗayan su dunkule kawai sun taho sun zo sun taru gaban shi kawai suna ta kyalkyali sun zama na zinari manzo Allah ya ruku'u ya dade a ruku'u ba su koma ba ya ɗauka ko ya tafi sujada ya daɗe ya daɗe abinda yake so su tafi su bashi guri ya gana da ubangijin shi su kuma sun ki tafiya sai da ma'aikin Allah ya sallame ya ce kai ni ba ta gaban ku nake ba ku koma inda ubangijin ku ya ajiye ku ku bauta mishi sannan suka koma shi ya shewa Ibrahim radiyallahu anhu ke cewa ce kaga mu ma yanzu ya ce mun ci albarkan manzo Allah ya ce yanzu ga yana a Saudiya yace ga yana ana tafasa duwatsu ana ciro wa innan zinaran na lokacin manzo Allah ana ta gyara mana gun tawabi ana gyara mana gun ziyara muna ta yin ibada cikin sauki haka shi wai faɗa a cikin a cikin tafsirin shi ce wa'incan zinaran ne su yanzu ake fashewa ake ɗegowa ga yana ana ta gyara haramai ana jin daɗin ibada cikin su da haka an nemi duniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk yace shi bai buƙatar komai abin da dai yake nema shine ya samu yadda Allah wa qala zalimu in tattabuna la unzur Allah ya rasulullahi duba kaifa darabu lakal amsal yanda suka buga maka irin wa'annan misalai ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza Allah ya fadallu amma sun bace me aibin annabi da yana shiga kasuwa me aibin annabi da yana cin abinci me aibin annabi da yana yin aure me aibin annabi dan bai da kuɗi to anan ya kamata mutane su lura da wani abu ba ƙasƙanci ba ne don malamin addini yana shiga kasuwa ba ƙasƙanci ba ne abin da ya kamata ma malamin addini abin da ya kamace shi kada ya zama malam zalla ya zama kana da ka shagonka ranar alhamis ran da ba a karatu ka zo tun sai ka buɗe shago ka samu abin da zaka ci da iyalinka ba sai ka jira wanda bala'i zai samu bai shi kai mai addu'a juma'a kai litinin kai sai ka ga in ka je ma kana nazari nazarin ya fi shiga saboda aljihunka akwai abin da zaka amma ba ka da kokobo lokacin cefa ne yayi yaya nazarin zai yi haka nan yawo a kasuwa a daina aibata malami dan yana yawo a kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ke zuwa kasuwa ya yi ma iyalan shi cefa ne ya kawo musu amma in an tarbe shi za a amsa ya ce a'a haƙƙina ne bari in je in sauke da kaina haka na abu na uku dan malami na da kuɗi a daina aibata shi duk kuɗin malami bai kai annabi Sulaiman ba bai kai sayyidina Usman ba bai kai Abdurrahman bin Auf ba a in dai Allah ya taimakai to in Allah ya bashi kuɗin a ga yana rigirgen aikin addini ya fi kowa taimakon addini shine girman shi haka nan kuma kada ya zama aibi dan malami bai da kuɗi kawa dan ustazin nan ne ka ga shi nan ai tunda ka ji ya matsa wa'azin nan bai ce fa ne bane dan ba shi wani abu ka gani a daina aibata malami da wannan kuɗi daban karatu daban talauci daban karatu daban in har ta kai ga musulmi yana aibata malami da talauci to ya yi fa hali irin na kafirai don ga kafirai suna aibata annabi da talauci in ya kai ga mutane suna aibata malami da shiga kasuwa to ya sun yi halin kafirai ga kafirai suna tuhuma annabi na shiga kasuwa ka ta abu mai daɗi in ka ga malami kana da kuɗi ka je inda kowa ke yin burki ya sai kaza ya ci kai ma ka je ka siya ka ci ka abin da malamin nan malam san gun mai tuku bar kazan nawa muka game da shi to shi bai da bakin cin kaza amma duk da haka kai kuma gazo in ka je a karam kalla ne a ba kudin to ka daina zuwa yau ka daina zuwa an in je yau ka je aka ce mala a ba kudin to gobe aiki wani mutuncin ka da kima ka ta fi tsore ba to ba hana ka je ba to amma in ka san yau an baka to jibiwa da ya kaddara yau ka an shi da dubu gobe to jibi in ka zo zai canza fuska kaga abin ba zai yi kyau ba yau to da haka wannan shine haka Allah ya ce kalli yadda suke buga maka misali amma dai sun bace fala yastati'una sabila ba za su iya dawowa kan hanya ba da waɗannan misalai nasu alhamdulillah ina ganin ya kamata mu kwana mun fara daga tabaraka gobe ma mu tafi kan tabaraka da fata abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yau alhamis ko masu tallafin marayu a tashi a zagaya kamar da aka saba zagayawa wani ya fita nan waje da nan waje Allah ya mana mafaka akwai tambaya ne? na'am akwai tambaya? to a bashi lafiya da ni ake cewa ina ba na'am
Assalamu alaikum.
alaikum salam wa rahmatullah Malam ina yi wa imam Adamu Abubakar waɗannan ayoyi na kamar yusuf wa imam mai yusuf.
na'am Sai kuma kullum ina ma ana basharun musulmi zuwa ilayya.
ai ko wa'annan ne duk irin karatuttukan baya ne duk an wuce na ko yawa innaka mayyitun kai ya rasulullahi abin cika mu kwana ne Allah zai cika kwanan ka na duniya ka je lahira wa'annan mayyituna kuma su masu mutuwa ne haka malaman kirki ke fassarawa wancan kuma kul ka gaya musu inna ma kadai ana basharun ni mutum ne mislukum irin ku amma bambancin yuha ilayya ni ana yi min wahayi ku ko ba a mai shikenan
Assalamu alaikum.
Kuma salam.
Musulmi na masu shi, kamar a yadda shi ne su ne su ke da yi da za ta rage.
na'am a'a bata ci shi ba eh idan kana da mata ta matsa ta matsa sai ka sake ta kai kuma kaga to in ka sake ta azumin nan da wace zaka karasa to shi ka ce to sai ke mun kuli shi yake ce ma kuli sai ku ciniki ko sadakin ko kuma ku ciniki to yanzu kin gare kamar ki in ina son ta to gaskiya kin san dai dubu hamsin ba za ta kawo kamar ki nan gidan ba to da haka abin da za a yanzu har da kuɗin ɗinkin riga da komai ban dubu saba'in ki kwashe kayan ki in ta karkace ta ce ga saba'in shi kenan amma in ta ce ta ci sadaki ya wajen Allah karya take bata ci shi ba in tana son ta ci sadaki ta bari he kai kaga dama ka sake ta ko ta mutu a gidanka wannan ne ta ci sadaki ba ki da insha Allah na'am amin amin na'am na'am na'am a'a ba abin ma mu jam'i a dai mu tafiyan mu yawan dai wanda suka yarda da ilimin fikihu yan salafiya ne suka ce ai haka yawa amma dai mu ba abin ma mu jam'i in ka iske mutum ya bi lima ya samu ko da raka'a ɗaya ce to bar shi zaka ya karasa abin shi kai kuma kai taka da ba yawa domin wanda yake goye bai goye wani yawa wannan shi
Amin. me hukuncin kiɗa a musulunci a yabon annabi
shi kiɗa a yaban annabi bai wuce in ya yi yawa ya zama makaroni amma shi kiɗa zallan kiɗa kiɗa kawai bai da hukunci kiɗa bai da hukunci abinda aka haɗa da kiɗan shi ke jawo mai hukunci idan aka zo ana kiɗa ana yaban annabi in dai kiɗan bai danna yaban annabi ba to kiɗan yana da lada amma idan irin kiɗan da ake na yanzu wanda kiɗan ya danna yaban ba dan yaban ake jin yaban ba dan kiɗa ake jin yaban to wannan zai iya zama akwai karanci a cikin gaskiya da fata an fahimta Allah ya gyara mana kalam alaikum salam na'am eh akwai kallon yadda abubuwa suke tafiya duk masu yin whatsapp sun gani na tura wani sako cewa mutane su yi kokari su karanta a la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim 500 kafa 500 kwana tara da niyyar dafa'i akan mu da kasan mu duk wanda ya karanta wannan lalola ko ta ɗari biyar kwana tara a cikin ramadana Allah zai ɗauke mana wannan bala'in da ya dame mu an fahimta ko na tura to da haka dai haka ake yin shi duk wanda zai kwana tara ake kullun la haula ɗari biyar kullun la haula ɗari biyar da niyyar wannan bala'in da ya dame mu a ƙasa Allah ya ɗauke mana kuma mu duk wanda ya karanta kuma zai zama mai dafa'i har ya zuwa ƙarshen rayuwar shi wannan shine abin na'am alaikum salam نعم ايه نعم نعم ايه da wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu duk ɗaya ne sai dai ban tunanin an roci hadisi da ta'ala din nan da wuya dan an roci hadisi da ta'ala din nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kashe suna wa alaikum salam mutane ne suna da shayi sai saka gawa na'am sai rashi saka tarawih na'am sai kuma suna da a baya na'am za su bari su gama jirgin ne wa'an ta sannan su fara tarawih ko kuwa za su yi to idan wasu na jam'i musulunci haɗin kai da yake su idan mutane sun zo su sun isha'in su sun gama suna son za su yi tarawihi sai kuma wasu suka zo suna yin isha'i to in ana son haɗin kai su ɗan yi haƙuri kan su gama addu'o'in su tasbihi wancan sun gama sai a haɗu a yi zai fi kyau haka insha Allah wa alaikum salam amin eh ai annabi bai ce ci na gaba da sallah ba hausawa ne ke cewa ci na gaba da sallah amma annabi bai ce ci na gaba da sallah ba ita sallah a azamul ibadati ce duk abin da aka ce yana gaba to ana nufin wayahi wancan da yanzu ya mu daina sallah mu ita ci muna koshi kawai abin da annabi ya ce idza hadartumul asha'a idza hadar idza had menene bari fa aiki da hausa manzo Allah ya ce idan aka kawo abincin dare kuma gashi lokacin sallar isha'i yayi yake to ku fara da abincin dare an gama magariba ga abinci an kawo kuma ya aka kira isha'i to a fara da cin abincin a ci abincin dan me ai wani na in ana sallah hankalin shi na kan abincin baka san yin wanda yake tare da ita ba to a ci abinci a gama ya ai sallah to wannan hadisin ne ya malam bahaushe ya zuwa ce ai ci ma na gaba da sallah ba annabi ya faɗa ba an fahimta Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah ka sa muna daga cikin bayan da ake yanta a cikin wannan wata dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ka kiyaye mu ka kiyaye ƙasar mu wannan musibobi da suke ta faɗaɗa a ƙasar nan Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su alfarmar Ramadan alfarmar alqur'ani da ake ta karantawa masu ta'addancin nan Allah ka kame mana hannun su masu taimaka musu Allah ka yi mana maganin su Allah dan alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah mun san ba ne iya maganin abun nan sai kai duk wanda ke cewa zai iya Allah mun gano bai iyawa Allah kai kaɗai ke iyawa ko mun san za ka iya Allah muna tawassuli Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana fatiha da salatu fati
Thank you.